أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاشدا قوة رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin da ɗai ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ko ba haka ba a jiya mun tsaya akan aya ta sittin da shida a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da goma sha tara. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta sittin da tara zuwa ta sittin da bakwai shafi na ɗari da sha tara a cikin suratul ma'ida, ko ba haka ba, azumi kuma yanzu an fara mi gangara, da muna hawa ko? Daya biyu uku hudu biyar yanzu an kai nawa, an kai sha biyar yanzu ne ake yi an gangaro kenan. to muna fatan Allah ya bamu alkhairin da ke ciki sharrin da ke cikin wannan wata Allah ya kare mu Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى يتشي يا أيها الرسول يا كي منزو أنقانيكو الله سبحانه وتعالى ينا كرا منزو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول bai kira shi da sunansa ba nan ya ce ya Muhammad saboda girmamawa kuma bai ce ya Muhammad ba domin mi domin na ake da sabani tsakanin musulmai da kafirai an gane ko in an ce ya ayyuhar rasul ya kai manzo mu musulmi mun yi ittifaki da manzo ne ko ba haka ba amma kuma su kafirai ba su yarda da cewa manzo bane ina fatan kun fahimta to kaga a kira shi da ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhar rasul yana da bambanci na farko don girmamawa Allah bai kiransa da sunan ya Muhammad sai dai sallallahu alaihi wa sallam sai dai wato ba da labari kansa kamar yadda muka taɓa bayani kan wannan za a iya ba da labari da suna amma kuma ba za a zo ba a kira shi da wannan saboda girmamawa na biyu ana kiran shi da ar-rasul da annabi saboda girmamawa sannan kuma saboda a tabbatar da abin da makiyan shi suke shakka a cikin shi ina fatan kun fahimta wane ne yace ya ayyuhar rasul Allah subhanahu wataala kaga ya tabbatar da menene manzo ne wanda bai yarda da annabtarsa ba ya zami ya zan kafiri Allah ya muna sani ya ayyuhar rasulu ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da saƙon abin da aka saukar maka daga ubangijinka an gane ko ma ismul mausul ce tana nufin dukkan abin da Allah ya saukar zuwa gare ka kaska ƙara kaska rage ko ba haka ba to shin hakikatan hakan ya kasance ko bai kasance ba Allah ya yi shaida cewa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako ba tare da ya boye komai ba ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تند أنك أكملت لكم دينكم أنك الدين يا شكا an nuna cewa wanda zai isar da sakon nan ya isar da sako ba ba haka nan bane a wani wuri Allah ce fata walla anhum fama anta bimalum ka juya ka wato ka juya ka kauda kai daga gare su kai ba abin zargi bane don mi don ka isar da sakon Allah izuwa gare su mun fahimci wannan sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai saba game da abin da an ka umurce shi ya ƙara ko ya rage to da Allah ya azabtar da shi ko ba haka da bane Allah subhanahu wata'ala yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajidin walau taqawwala alaina da dai ya ƙara ya ƙagi magana ya kirkira ta ya jingina ta zuwa gare mu la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi da daba ko ba haka ba kaga babban kamu kenan wannan ya nuna cewa da yayi daga abin da zai samu shi kuma Allah ya faɗa cewa da ba dan da ya tsare annabin sa ba da wannan matsala za ta same shi don Allah ya ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila don haka manzo ya isar da sako kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce shi wannan aya raddi ce ga kafirai waɗanda suke cewa akwai abin da ya saura raddi ne ga ‘yan shi'a da suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye ayoyi ko nassoshi da suke bayani akan kasancewa aliyu shugaba na musulmi kaga sun tuhumci annabi sallallahu alaihi wasallam da ɓoyewa ko ba haka ba har suna ƙari su cewa in lam taf'al an gane ko ma amarnaka min tablighi wato mansibi aliyin fama ballagta risalatahu kaga sun zo sun kara a cikin alqur'ani Allah ya muna tsari da wannan kaga Allah ya tabbatar da dai manzo ya isar da sako da haka wanda ke cewa manzo bai isar da sako ba yana akan hadari ko da malamansa sun kirkira waɗansu ayoyi sun nuna cewa waɗannan ayoyin wato daga wajensu suka zo da su ko sun yi tawilin waɗannan ayoyi to wannan tawili tawili ne wanda yake mummuna wa illam taf'al in baka aikata haka ba fama ballaghta risalata baka isar da sakon Allah ba a wata qira'a fama ballaghta risalatihi kinan fama ballaghta risalatihi imamu nafi' da imamu ibnu amir da imamu shu'ba da imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta wa illam taf'al fama ballaghta risalatihi amma a wata a wanda da mu faɗa ba su ko sun karanta wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu to menene bambanci in an ce ar-risala sako daya ko risalat sako daban-daban ko ba haka nan bane to kaka za a yi anan wannan qira'a ta ce baka isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ba wannan qira'a kuma ta zo ta ce baka isar da sakonnin Allah subhanahu wata'ala ba to menene kuma duk kira'o'in sun inganta sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce inda aka ce wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu idan baka aikata ba baka isar da sakon Allah ba an kalli cewa jinsin sakon Allah nawa ne dai ne ko ba haka ba amma in an ce wa in lam taf'al fama ballaghta risalatihi in baka yi ba baka isar da sakonnin Allah ba domin saƙon Allah ya yi shekara ashirin da uku yana sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan da an kalli ya sabka wannan shekara ya sabka wannan lokaci sai an ka kalle su risala sun zo lokaci daban-daban an kalle su risala ta Allah saboda gaba ɗaya an haɗa ta ta koma lissafi ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko saboda lokaci ne wanda inda abubuwa suna da muhimmancin da dole sai an yi bayanin su ɗalibi ilimi zai fahimta waɗansu malamai suka ce a'a fama ballagta risalatahu da fama ballagta risalatihi dun ba a daya domin mufrad wanda an kai idafa zuwa ga ma'rifa yana komawa jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ba ni'ima guda ake nufi ba to da wannan da wancan duka dai an gane wannan ko wa in lam taf'al fama ballagta risalata in baka aikata ba to baka isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba, ma'ana in ka ɓoye aya ɗaya kamar baka isar da saƙon Allah ba, shi yasa manzon Allah sallallahu Alaihi sallam ranar hijjatul wada da da ya zo yana nunawa yana cewa in kuka zo ranar tashin alkiyama gaban Allah ni za ku shaida sun kace za mu shaida qad ballagta ka isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga hannunsa ce Allahumma fashhad sannan kuma ya nuni mutane ya koma ya nuna Allahumma fashhad Allah ka shaida na isar da sako duk abinda yake na alkhairi na wanda zai kai mutane aljanna na yi bayan shi duk abinda zai kai mutane zuwa ga wuta na sharri na yin mutane bayani yanzu aiki yayi saura ga mutane an gane ko wallahu yaqsimuka minan nas Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare ka daga mutane ko zai tsare ka daga sharrin mutane ko ba haka ba to anan in muka dubi Allah zai tsare ka daga sharrin mutane sai mu ga waɗansu malamai suka ce a nan akwai wani akwai wani abin da ya kamata mu duba mu gani aiko ranar Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shujja wajhuhu an yi masa rauni a huska ko yawma Uhudin ranar Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu sannan kuma an karya masa ɗaya daga cikin haƙoransa na gaba sallallahu alaihi wasallam to kuma an ce wallahu ya'sumuka minan nas to ya an ce wannan abin ya same shi ko ba haka ba sai malamai suka ce a'a nan wallahu ya'simuka minan nas ana nufin Allah zai tsare ka daga sharrin mutane su kashe ka amma ba wai ana nufin Allah zai tsare ka mutane ba za su iya cutar da kai ba ko ba haka ba a'a bai daga cikin ɗaukaka darajar mumini balle ma annabi a ce komai ba zai same shi ba ko ba haka nan bane alhali ko Allah ya alƙawarin sai ya jarraba ko ba haka nan bane don haka tunda an yi alƙawarin sai an jarraba ai babu zancen a ce don wata matsala ta same shi a ce a'a wallahu ya'simuka min alqatli la wallahu ya'simuka min adhan a'a za a cutar da kai kamar yadda an ka cutar da annabawa gabanin ka ko ba haka nan bane walaqad kuzzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna sannan ai yana daga cikin abin da ke nuna mutum bai da imani ya kasance da an cuta mai cikin hanyar Allah ya ja da baya wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah wa la in ja'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin ina fata an fahimce ni kenan dai duk matsalolin da suka same shi da ranar Uhud da wata rana da irin abubuwan da aka gaya masa wannan wallahu ya asibuka min nasu bai shiga da ciki domin ana nufin Allah zai tsare ka daga kisa wallahu ta'ala a'lam hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi Imam Bukhari da Imam Muslim suka kawo wannan riwaya shi Jabir yake cewa annahu ghaza ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qibala najadin wato a wato yanki wanda yake ya fuskanci najad in an ce najad asalin najad tudu amma wani yanki ne yanzu a ƙasar Saudiya an san shi wanda ake kira najd wajen ƙasar Riyadh a ƙasar Saudiya wa fi ba'd riwayat lil Bukhari a wata riwaya ta Bukhari ghazwati zati riqa bi zati riqa wani yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kira zatun riqa yaƙi ne aka je mutane har takalmin su sun lalace har suna samun fata ko takarda su yanka su rinka takawa suna tafiya wato sun rike ruqa ta zama to takalmi gare su an gane ko ka ji yadda an ka sha wahala in kai yanzu kana nan babu AC kana jin dumi ko zafi ko kayi gumi to ka ji yadda waɗanda suka yada addinin musulunci suka yi a farko falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita shine kafala in an ce kafala ya fita ko ya tafi in an ce aqfala ya liƙe shi yasa yana daga cikin kuskure na larabci ka ce qafaltul baba domin qafaltu asalin qafala shine tafiya shi yasa aka sanya ma bis ko bus an gane ko ko ka an ka sanya mata suna alqafilatu mai yin balaguro an gane ko sai dai ka ce aqfala shine wato ya liƙe aqfalal baba ya liƙe kofa amma qafalal baba kuskure an gane ko abul aswad ad-du'ali dai daga cikin manyan manyan malaman larabci yake cewa wala aqulu li qadri an-nas qad ghaliyat wala aqulu li bab an-nas maghluq kenan ban cewa li qadri an-nas ga wato tukunyar mutane qad ghaliyat kuskure ne sai dai a ce qad ghalat a shahi alif a gane ko wala aqulu li babin nasi maghluqu ban cewa ga kofar mutane maghluq sai dai in ce mughlaq domin shine ismul fa'il na aghlaqa yughliqu ighlaqan ismul fa'il mughliq ismul maf'ul mughlaq ya kuma suluga to falan ma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu sai ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa adraktu fa adrak fa adrakathum alqa'ila sai kwana ko bacci na kailula ya kama su shine alqa'ila fi wadin a cikin wani rafi kathiril idahi mai yawan manya manyan itace fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sabka ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabka wa tafarraqa an-nasu fil sai mutane suka rarraba akan itace kowa ya je ya samu gindin ice ya zamna yastazilluna bishajari ko mutane suna jin inuwa ta itace ko ko suna shan inuwa ake cewa ko ba haka nan bane wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yasabka tahta samuratin a ƙarƙashin wata babbar bishiya ko babban icce ko ba haka na bane shine samura fa allaka biha saifahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataya wato takobinsa ga wannan bishiyar ko ga wannan icce qala jabir jabir yace fa nimna naumatan sai muka yi dan bacci ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا sai ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kiran mu fa idza indahu a'rabi sai ga balarabin ƙauye gunsa jalisun yana zaune fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna hadha lalle wannan ikhtarata sayfi lalle ya zare takobina ma'ana ya cirke an wato asalin alkharqu shine kakkabo abu ko wato ciro shi ko tsinko shi daga icce shine ikhtarata saifi ya dauke takobina wa ana na'imun ina cikin bacci fastaiqaftu sai na falka wa huwa bi yadihi sultan takobin yana ga hannun shi a zare shine sultan fa qala li sai yace da ni man yamna'uka minni wa ya isa ya hana ka daga gare ni qultu Allah nice Allah ko ba haka ba kaji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ha huwa za jalisun sai gashi zabne thumma lam yu'aqibhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mai ukuba ba mana bai azabtar da shi ba bai kashe shi ba kaga imani shi ya kai ga haka an gane ko duk wani yana tunanin wani gare ni wani gare ni ina da wane ina da wane a ba laifi ba ne waɗannan a ce kana da su amma wanda na farko ya kamata ka fara kuna da shi shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko sannan a waɗansu riwayoyi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kira sahabbai fatahaddadahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka tsoratar da shi fa aghmada sayfa wa allaqahu sannan ya maida takobi wurin sa to kaga irin waɗannan riwayoyi in wani suka ce a to na farko an ce ya kira su ko da sun ka zo sun iske shi waɗansu riwaya kuma tana cikin sahihul bukhari tana cikin sahihul muslim an ce sun zo sun iske shi amma kuma sai da suka yi mai magana sannan ya mayar da takobi to kaga kaga waɗannan riwayoyi sai wani ce a to ya an kai haka ba a'a na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce Allah shikenan wannan balarabin sai hankalinsa ya tashi ya kasa yadda zai takobi to da takobin ya faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam takobin na a hannunsa mutumin ya yi tsaye ya so yi masa ukuba ba zai yi masa ukuba ba don dama ba ni shi bai kashe mutane ko ba haka ba ya zo ne shi da'awa to lokacin da sahabbai waɗansu suka zo sai suka aza lokacin kamar tawaga ta farko ita ta san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yayi amma tawaga ta biyu ba su san cewa ba ko da sun zo sun iske mutane sun kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka aza kewayar da mutane suka yi musu shi yasa balarabin ya ji tsoro har ya wato ya ɗauki takobin ya mayar da shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana yiwa abu ya faru amma mutumin da zai zo lokacin minti na farko da wanda zai zo minti na biyu da wanda zai zo minti na uku da wanda zai zo minti na hudu da wanda zai zo bayan awa ɗaya bayanin su ba zai iya zama towa ɗaya to shi yasa irin waɗannan mutane masu ƙarfin da hadisai sai kun yi hattara da su don saboda suna ƙoƙari su kawo shakka akwai wata riwaya ta Abu Shaykh ibnu hayyan wanda ya kawo ta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'tubuka minan nas yana cewa yana jin tsoron isar da sako Allah ce to ka isar da sako ka ji tsoron kowa in ba haka ba zan yi ma azaba ibnu abi hatim ya kawo riwaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi yana jin tsoron bayani yake cewa ya rabbi kaifa asna'u yaya zan yi wa ana wahdi ni ina ni kadai an gane ni sannan hum istama'u alayya wa qad istama'u alayya su ko sun hadu a kaina wannan waɗansu malamai sun kawo ta akan asbabun nuzul ko ba haka nan bane akwai riwaya ta Aisha wadda Imam al-Hakim da Imam Tirmidhi suka kawo ta take cewa kana kana rasul kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yuhras manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kasance ana tsaron sa sai da aya ta sabka wallahu ya'subuka minan nas ya fito yace ma wato waɗanda suke tsaronsa su fita akwai hadisi kuma na Aisha wanda yana cikin sahih Muslim wanda an kawo shi karkashin wannan aya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana yana son yayi bacci amma bacci ya kasa daukar sa sai da ya sai ga wani mutum cikin duhu ya tambaye shi bayan Aisha ta tambaye shi lafiya yake cewa yau bai jin jikinsa yana jin jin shakka shakka sai wani mutum ya bayyana gare shi dama yace Allah ka kawo mini wanda zai tsaro na sai yace ina wani ina ganin sa'ad dan malik ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwanta ci gaba da bacci to kaga wannan riwaya ita ma zaka ga wasu malamai suna kawo ta a karkashin wannan aya an gane ko to sannan kuma akwai riwaya har yanzu daga ibnu murdawai wadda ibnu abbas ya kawo ta wadda tana nuna cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hali ne ya fi tsanani gare ka tsakaninka da kaida wato mutanenka yake cewa lokacin da wasu ka damu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suna kewayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku zo ku zo ku yi imani da Allah ku zo ni manzo ne zuwa gare ku ko ba haka ba suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ta jifarsa har Abbas ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai riwaya wadda Ibn Ishaq ya kawo ta a cikin sira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo zai biyo sai iske wato manya-manyan Qurayshawa suna tunanin abin da za su yi masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo so dai suka suka kafaci juna suka irin alama ko da ido ko da hannu ya biyo na biyu ya biyo na uku ya gane abin da suke nan suna yi taro da shi akan sa sai ce musu laqad ji'tukum bizabh na zo muku da yanka sai suka ji tsoro suka wace daga baya sai suka suka ce a to wayya an kai wai mutum guda ya ga mun wannan magana ku zuwa abin sa an ka ce suka ce amma ra'aytum ma balaga minkum ku ga abin da ya isar da shi ba zuwa gare ku ko matsayin da ya kai gare shi wa ma ballagakum anhu da kuma abin da ya zo mishi zuwa gare ku kun ga inda matsayin shi ya kai kuma kun ji abin da yake gaya muku kuma kuna kallon shi sai suka fito suka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kama kwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Ababakar ya taso ya kama ya kama su tutture sannan kuma ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah to kaga waɗannan riwayoyin suna da yawa wani da ya same su ta ce a to kaji nan an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza in muka kalli waɗannan riwayoyi da suka nuna cewa a makka ne wannan abin ya faru sai mu ga cewa a'a su an kawo su ne a matsayin fassara ba asbabun nuzul ba don suratul ma'ida ta sabka a ina ta sabka a ina a madina ina fata an kunce ni amma kafin hijjatul wada sasanta ya sabka a ina a makka tunda la yablu wannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum nan tun kafin a zo makka na al yawma akmaltu lakum dinakum a hijjatul wada'na to kaga ko wanga magana tana magana tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira ke dan waɗannan riwayoyin ba an kawo su bane dan sababun nuzul an kawo su ne dan a nuna suna da alaka da fassara ta wallahu ya'simuka minan nas ya nuna irin yadda Allah ya tsare manzonsa an gane ko sannan har yanzu in muka dauki riwaya waccan wadda take nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji tsoro an ka umurce shi to wannan yana yiwa jin tsoron shi yasa aka umurce shi aka ce ya bayyana wannan riwaya ta Jabir wadda ta yi zancen manzon Allah sallallahu alaihi wani mutum ya zo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tsare ni gare ka ita ma wannan ba sababin nuzulu bane don wannan riwaya tana koma can ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum ko ba haka ba to amma wannan riwaya dai wadda za ta inganta shine wagga riwaya ta Aisha tana iya zamantowa sababin nuzul ana tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wallahu yasmuka minan nas amma wata riwaya ta Sa'ad bin Malik riwaya ta Aisha wadda san nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa yin bacci sai da wannan ya zo wannan ita ma tana shiga karkashin wallahu ya'simuka minan nas amma ba tana nuna cewa shine sababul nuzul na farkon wannan aya ba dan haka dole ka gane ko da hadisi ya inganta in an kawo shi a matsayin fassara ta aya yana yiwa shi hadisin ingantacce ne amma cewa shine sababun nuzul na wannan aya ba haka nan bane cewa shine ke fassara ayar yana yiwa ba haka bane yi amma da maudu'in ayar da maudu'in hadisin iri ɗaya ne sai aka kawo su aka hada don saboda a baka kamar ay wato hadisin yana iya shiga karkashin wannan aya mun fahimci wannan da kyau ko dan saboda zamanin da muke ciki zamani ne mai hatsari irin waɗannan matsalolin in ana barin su za a samu matsala Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu wa in lam taf'al in baka isar da sakon Allah ba ko da aya guda kan rage ko ko ka ƙara wani abu fa ma ballaghta risalata baka isar da sakon Allah ba har yanzu akwai riwaya daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wanda Imam al-Bukhari ya kawo ta Aisha take cewa man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam katama shay'an min al-wahyi fala tusaddiqhu duk wanda ya ce ma annabi ya ɓoye wani abu na wahayi kakka gaskata shi don mi inna Allah ya ƙulu inna Allah ta'ala ya ƙulu Allah yana cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kuma Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum to kai ka zo ka ce akwai abin da ya saura akwai qur'anin Fatima akwai qur'anin Aliyu akwai qur'ani wanda a can sama akwai qur'ani wanda aga hannun mahari suna ina kaga wannan hayaniya ce Allah subhanahu wataala ya muna tsayi da wannan mummunan akida sannan har yanzu akwai riwaya wanda Imam Muslim ya kawo ta riwaya ce mai tsawo har yanzu ne daga Aisha take cewa salasun man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allah al-firya akwai abubuwa guda uku duk wanda yace yayi magana akan su to lalle ya girmama ƙarya ga manzo Allah ga Allah subhanahu wataala man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu duk wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ƙarya yake yi don akwai wasu tawili su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da wai idanu da ke gare shi tsakiyar kai wa ya taɓa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da idanu a tsakiyar kai wa man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min kitabillah riwaya tana da tsawo duk wanda kuma ya zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu daga cikin littafin Allah yayi ƙarya ta kawo wata aya wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin duk wanda ya riya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ke faruwa gobe to yayi ƙarya to kaji yanzu dan qur'aniyun in ya samu wannan ko ba haka ba sai ta to kaji an ce duk in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da zai faruwa gobe ƙarya ne kuma hadisin cikin sahih muslim yake kuma alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Isa zai dawo ya faɗi Dajjal zai bayyana ya faɗi Mahdi zai bayyana to ai waɗannan abubuwan ba har yanzu su zo ba to kaga hadisan nan mun gaya muku ƙarya ne ko ba haka ba so sannan kuma waɗansu suna ganin waɗannan hadisan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba sai su zabur su ga kamar an rage mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ba haka nan bane anan bari in ga hankalin mu mu gane wani abu a matsayin mu na ɗaliban ilimi shi gaibi kala biyu ne akwai gaibi al-mutlaq akwai gaibi al-muqayyad ko al-muqayyid ma'ana gaibi al-mutlaq shi ne gaibi na abin da zai zo gaba wannan babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala akwai gaibi muqayyad gaibi ne wanda yake kayyadadde ne ko da Hausa na cewa kayyadewa ma'ana in Allah ya so zai sanar da wani daga cikin bayinsa ko halittunsa sai ya san wannan abin to daga lokacin da ya san shi wannan abin ya fita zama gaibi ga wanda ilimi ya kai zuwa gare shi shi yasa ce alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا akwai gaibin da babu wanda ya san shi sai Allah akwai gaibin da Allah ya sanar da annabawa suna iya an gane su ba da labari su ma ga mutanen su daidai abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su ina fata an fahimce ni ko ba haka ba an gane ko ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إن يزابي من ذلك ننسي سنبدأ سوء غيبي an fahimci wannan da kyau don haka waɗannan matsaloli da waɗanda zaka iske ɗaliban ilimi suna kai da kawo a cikin su wani lokaci su faɗa cikin matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata in baka aikata ba wato in baka aikata ba kan rage wani abu ko ka ƙara wani abu baka isar da sakon Allah ba ko baka isar da sakonnin Allah ba akan sabanin kira'o'i wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane wannan ya nuna sanadin alqur'ani ingantacce da in an ce sanadin alkur'ani kusan shi hadisi yana da sanadi ko ba haka ba a ce wane ya ruwaito daga wane wane ya ruwaito daga wane wane ya ruwaito daga wane haka ne ko to alkur'anin ma yana da irin wannan sanadi sanadin alkur'ani na farko daga wajen wa fito daga wajen Allah sai wa sai jibrilu jibrilun nan shi ko kawo mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi jibrilu amintacce na nazala bihi ar-ruhul amin shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce na wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin zanin in an ce bi zanin ba mai ruwa bane kenan ya isar da sako wa ma huwa alal ghaibi bi zanin ba mai zato bane ga abinda an suka sabkar masa yayi shakka game da abinda Allah subhanahu wataala ya turo zuwa gare shi ina fatan ku fahimci wannan kenan wannan shine sanadin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wa ya karantar da sahabbai sahabbai sun ka karantar da wa tabi'ina tabi'ina sun karantar da wa tabi'i tabi'ina yanzu dubban miliyoyin mutane sun haddace alqur'ani kaga sanadin alqur'ani yana to haka hadisi shi ma za a bi wani ya ruwaito daga wani wani ya ruwaito daga wani wani ya ruwaito daga wani amma waɗannan mutane masu ba su ce a alqur'ani bai sanadi ƙarya kake sannan kuma sai mun yi hattara da mu'tazila an gane ni ko da mustashriqun suna da suka zuwa ga alqur'ani ga sanadin alqur'ani kun gana an ce in baka isar da sakon Allah ba sai su mu'tazila sun ce ai shi alqur'ani ba magana Allah ba ce ma'ana Allah ya wahayinsa ga jibril cikin zuciya shi ko jibril yanzu ya sanya cikin zuciyar manzon Allah tunda an ce ala qalbika sun manta da fa'iza ƙara'anahu fattabe ƙur'ana ka gane sai suka ce da ya zo cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na balarabe sai ya yi magana da larabci kenan ma'ana ce a tawajjan Allah amma lafazin ba na Allah ba ne to turawa mustashriqun sai suka ɗauki wannan ƙa'ida sai suka ce ai akwai alƙur'ani na Allah shine wanda Allah ya jefa a cikin zuciyar Jibrilu akwai ƙur'ani na Jibrilu shine wanda ya jefa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƙur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya yi magana da shi da larabci haka sun karar raba ƙur'ani kala kala kala kala kala wannan ɓanna tana nan tana tana yaduwa a cikin duniya Allah shi tsare mu da kafirci dan haka dai ai hatta wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas malamai suka ce lalle tabbas abin da yake nuna an isar da sako da akwai abubuwa cikin alqur'ani waɗanda suka shafi shi karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka shafi iyalin gidansa suka shafi waɗansu abubuwa waɗanda ya ɓoye a ransa amma da Allah ya bayyana su shi da kanshi ya bayyana su wannan yake nuna maka cewa min wannan yake nuna maka cewa alkur'ani gaskiya ne ko ba haka nan bane da zai ɓoye da waɗannan abubuwa kamata ya ɓoye na farko ya so bai so bai aure matar da Zaidu abin nan ya saki ba ko to da ana kiransa Zaidu ibn Muhammad ko ba haka ba Allah ce wa tukfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha ummul mu'minin Aisha tace da akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya boye wannan ko ba haka nan bane sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zuwa gidansa a ci abinci abin yana bakanta masa da rai ana tsayawa ana yawan fira bai bai son haka amma ya kasa faɗa da Allah yana son abin ya fito a fili sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq kaga inna dhalika kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum annabi bai iya fitowa ya ce ku bari amma wallahu la yastahi min alhaq kaga sai fito yi wannan bayani kaga inda ba haka bane da bai dace to yi bayanin ba bakaho ya zo wajen sa yana son ya masa ya karantar da shi addini ya samu matsala ya kata huska kaga wannan zargi ne zuwa gare shi amma me yasa ya faɗi wannan Allah ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka ga ayoyi suna sabka cikin suratul anfal annabi ya dauki wani ra'ayi Allah bai so shi ba an ka sabkar da aya ta canza wannan ra'ayin kai kana mallami in ka bada fatawa an ka ce ma aya ko hadisi an ka ce baka dawo baka dawo Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna ard ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim kai laula kitabun min Allah sabaqa lamastakum fima akhadtum azabun azim kadibi ayoyin alqur'ani da suke nuna gashi abu da yi bai daidai ba ko Allah ce kace kaza kuma yace afa Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hade kai bai dace mutum ya zo ya bada labarin abin da yake faruwa a gidansa ba ko ba haka nan bane Allah ya fito ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik ka san da yawa ba wai almajiri ba ko mai kuɗi ko babban mallami ba ko yana ga isa mata ta bai an ci al'amari Allah Allah ce to ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا inda zai boye da waɗannan ayoyi ya kamata a ce ya boye amma tun da kaga ya faɗe su tabbas babu abin da zai boye ba to haka ake son mutum na Allah in gaskiya ta zo kan wani kai bayani in ta zo kan wani kai bayani amma wa'azinka kullum an san ya shafi waɗansu mutane kaza to wannan siyasa ce munafinci ne ba wa'azi bane an gane ko abubuwa suna da dama ƴan uwa waɗanda suke nuna alkur'ani nan daga wajen Allah yake waɗanda abubuwa ne sun bakanta masa da rai ko abubuwa ne aka shirya masa makida Allah subhanahu wataala ya bashi labari cewa abu kaza ya faru a lokaci kaza ko abu kaza ya faru a lokaci kaza ko ba haka nan bane wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir an uwa dai ayoyin suna da yawa ku duko ma cikin littafin ulumul Qur'an za ku ga yadda malamai suka yi bayani inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koyi wani abu da ya koyi waɗannan tun da bai koyi su ba tabbas abin gaskiya ne ya faɗi gaskiya kan baffan shi tabbat ya da abi lahabin wa tabba ko ba haka nan bane wa anzir ashirataka al-aqrabina al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan larabawa ne jinin sa ne dan uwansa ne kabilar sa ce sai wani bai hude tambadadde yanzu yazo ce akwai an za a canzawa me yasa larabawa buske a canza al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan ba والله يعصمك من الناس الله ne zai tsare ka daga mutane inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin Allah subhanahu wataala baya shiryar da mutane wanda suke kafirai wani wuri a ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane wanda suke azzalumai wani wuri a ce wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ko ba haka ba wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ko ba haka ba sannan kuma wajen alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allah al-mulk id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فأما أنا ميسا in mun ka ɗauki alkafirina ana nufin kafirci babba ko ƙarami tun da yana da ma'ana guda biyu in mun ka ɗauki alfasikina muka ɗauki babba ko ƙarami in mun ka ɗauki azzalimina zalunci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci ko ƙarami wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci to kuma an ce Allah baya shiryar da su wanda ya bata an ce Allah baya shirye da shi in tahris ala hudahu fa inna Allah la yahdi man yudhil to in kafirai ne mun dauki cewa kafirun fasiqun zalimun kafirai ne to ai muna ganin kafirai suna musulunta ko ba haka ba yau da gobe sai kaji an ce ma wani kirista ya musulunta haka ne ko ba haka ba wani ba yahude ya musulunta haka ne ko ba haka ba to kuma an ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin ko kuma in mun dauki al-kufru shine kafirci ma ni'imar Allah al-fisqu shine fasikanci wanda bai kai ga kafirci ba ka gane ni ko azzulmu shine zalunci wanda bai kai kafirci ba da yawan kuma azzalumai waɗanda suna musulun suna suna bari wannan sabon Allah ko fasikai da yawa mutane sun yi shangiya sun daina shangiya mazinata sun yi zina sun bari to ya an kai la yahdil qaumal kafirin fasiqina in ma babban ne in karami ne sai malamai suka fassara guda biyu in mun dauki cewa Allah bai shiryar da su ma'ana matuƙa suna akan wannan niyya ta su ta zalunci in ka gyara niyya ka ce Allah ya taimake ka ko ba haka nan bane ko kuma wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shiryar da waɗannan mutane waɗanda ya san da cewa ba za su yi imani ba don wallahu bi kulli shay'in alim to in ya san ko ba za su shirya ba kaga ba za a samu canji cikin ilimin Allah ba in ba cikin aqida shi'a ba da an ka ce radiyallahu anhum wa radu anhu sai aka ce a'a badala wai wani abu ya bayyana ga Allah daga baya cewa yan wutan wallahu tuwahhad Allah ya wani wal iyad billah Allah ce kul ya ahlal kitab
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين
akwai wata mas'ala mai muhimmanci akan wannan aya da muka wuce wajen wallahu ya'simuka minan nas wadda da yawa waɗansu sun kasa samun mafita akan ta musamman saboda tana da alaƙa da alƙur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. akwai hadisi na Anas wanda Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi anna yahudiyatan akwai wata bayahuda atat rasulullah atat rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shatin masmuma ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi sallam da akuya wadda take cikin namanta an sanya dafi shine as-summu ko ba haka ba to anan ana nufin katif domin wata ruwayo sun nuna cewa ba dukanta bane ma'ana wani kamfalle ne suka zo da shi wa akala min ha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci daga ciki an gane ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci faji abiha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka gane ta sanya wato wannan abin sai aka zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alaha an zalika sai ya tambaye ta daga wannan fa qalat uridu li aqtulaka tace ina son in kashe ka ne an gane ni ko ma kana Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata a'a ma kana Allah li yusallitaki ala zalik Allah ba zai baki iko akan wannan ba ko alayya ko ko akaina an gane ni ko a wata riwaya da an ka zo da ita suka ce qalu ala naqtuluha shin ba za mu kashe ta ba qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ku barta dai daga cikin masu riwaya yace قال لا زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زلت بنغشي با أعرفها ina gane ta ai asarha wato wato wato kufan wannan dafin da tabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai tasiri fi fi lahawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin naman bakin shi na sama shine alluha jam'i ne na lahawat jam'i ne na alluha ma'ana cikin bakin shi in yayi magana in ya bude baki ana ganin inda dafin yayi masa tasiri an gane ko to kaga wannan ya nuna cewa ba yahuda ta so ta kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi to in muka dibi hadisi na Aisha radiyallahu anha take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi maradihi manzon Allah ya kasance yana fada a cikin rashin lafiyarsa alladhi mata fihi wanda ya mutu a cikinsa ya Aisha yake cewa ya ce Aisha ma azalu ajidu ban gushe ba ina ajin wato wato alama ta'ami allazi akaltu bi khaybar ina jin wato radadin abincin da naci a khaybar fa hadha awan wannan lokaci ne wajadtu inqita'a abhari naji abhari na wata jijiya ce ta jiki malamai sun yi sabani min zalika daga wannan ina fata an fahimce ni asum min zalika summu daga wannan dafi da naci kenan wannan ya nuna a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da tasirin wannan dafin da aka bashi to nan wallahu ya asimuka minan nas ya za mu yi kenan mu hada wannan idan muka dibi abhar wata waɗansu malamai suka ce abinda ake nihi da abhar irqum murtabitun bil qalb wata jijiya ce tana da alaka da zuciya da ta tsinke ko ta yanke ko ta kace ko ta kade mutun zai mutu amma ibnul asir a cikin an-nihaya fi gharibil hadith littafi ne wanda duk kalmar da ta yi ma matsala in baka gane ba ka koma ciki yace irqum fi dhahri wa huma abharani yace wasu wato jijiyoyi ne guda biyu shine irqun fi dhahri a bayan mutun fa huma abharani guda biyu ne wa qila wadansu malamai suka ce a'a al akmalani alladhani fi dhira'aini jijiyoyi ne guda biyu cikakki wadanda suke cikin dhira'aini damtsan hannun mutun ko ba haka ba daga hannu zuwa dhira'i wa qila irqun mustaftinul qalbi aka ce wato jijiya ce wadda tana ta haɗe da cikin zuciya ko tana cikin wato tsakiyar zuciya fa idan qata'a lam tabqa ma'ahu haya da ya tsinke mutum bai samu rayuwa wa qila al abhar an kace shi abharu irqun man sha'uhu ar ra'su wato jijiya ce da take faruwa daga kokkuwar kai wa yamtaddu ila al qadami yazo har zuwa ga kasan digadigai wala hu sharayin yana da kussahe an gane ko kuma rassa tattasilu bi aktsaril atraf tana da alaka da mafi yawan sassan dan adam wal badani jikinsa kenan da wannan jijiya ta kare mutum zai mutu to waccan riwaya da ta ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka to Allah zai tsare ka tunda ya ci bai mutu ba Allah ya tsare shi ko ba haka ba to yanzu kuma karshe ya wannan ya ce shi da kanshi ya faɗa kuma hadisin ingantacce ne don yana cikin sahihu muslim yana cikin sahihu bukhari yana cikin sunan da imamu darimi a to kuma yanzu an ce gashi ya ce ya mutu kaji wani mai kare ta hadisi ce to kaji wai an ce wai annabi ya ce wai ya ce dafi wai dafin da shi da sanadiyar mutuwarsa a'a wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka matuƙar baka isar da sako ba amma daga lokacin da ka isar da sako to shi kenan dama ba zama za ka yi ba mutuwa za ka yi ko ba haka nan bane to Allah zai tsare ka fa jama'a Allahu lahu in ji malamai bainar risalati wash shahada sai Allah ya bashi sako ya bashi shahada ya mutu saboda Allah ya ƙara ɗaukaka darajarsa Yahuda su yi masa sharri sun zamanto sanadiyar mutuwarsa sai zamanto wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi al-haq hadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake ba su kashe shi da takobi ba sun kashe shi da dafi kun fahimci wannan da kyau kan wani ya zo ya waiwai maka dan Qur'ani ya ce to kaji wai hadisi kaza ya ce kaza ya ce kaza Allah shi kuma sani Allah ya ce to qul ya ahlal kitabi kace ya kuma abuta littafi lastum ala shay'in ba ku akan komai da an ce lastum ala shay'in ai wannan bai yi ba tunda ahlul kitabi suna akan kasa ko ba haka nan bane ko kuma alal yahudiyya ko ba haka nan bane suna akan yahudanci to an ce kuma lastum ala shay'in an kore ai lastum ala shay'in min ad-din al-haqiqi as-sahih ba ku akan addini na gaskiya hatta tuqimu at-taurata sai kun tsayar da at-taura kun yi aiki da ita wal injila da injila kuma wa ma unzila ilaykum min rabbikum daga abinda da abinda aka saukar muku daga ubangijinku alqur'ani wanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaji sai an hada sai an hada littattafan Allah sai an hada annabawan Allah gaba ɗaya ai imani da su amma ba a rabawa da karar rabe ka kafirta innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina ba a bare bare musulunci musulunci dan haka ba su akan komai da ko sun aikata sun tsaida attaura sun tsaida injila sun yi imani imani na gaskiya da ga alkhairin da za su samu duniya walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ko ba haka ba wanda bayani ya gabata na wannan aya a jiya da mun kai bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala ya zidan na kasiran minhum ma unzila ilaika min rabbika, wallahi zai ƙara ma da yawa daga cikinsu abinda aka sabkar daga gare ka daga Ubangijinka zai ƙara musu mi tsoguyanan ƙetare iyaka wa kufran da kafirci. Mai imani in an ka ce mai ka ji tsoron Allah, an ka tunatar da shi da Allah sai shi tsoron Allah. Ko ba haka nan bane, wanda ita ce sifa ta mai imani. amma wanda bai da imani da an ce ji tsoron Allah to an ce ya ƙara wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al'izzatu bil ism kaga shi an ce bari don Allah to kamar an ce ya ƙara ina fata an fahimce ni wanda ina jin ba akwai wata waka da shata yayi ma ado bayero ke cewa wai su masu tsaron ado bayero in an ce musu su bari don Allah lokacin nan na ma ko wani dogari ne ina ganin lokacin nan ma yake jin kamar ma ka ƙara mishi hushi to kaga wannan ai hasara ce in an ce ma don Allah a'a da an ce ma don Allah to da ka tuna da Allah sai ka ja da baya إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ko ba haka nan bane da an kirai Allah hatta da ahlul kitabi na gaskiya in an kirai Allah an gane ni za su yi imani innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada ko ba haka nan bane za su yi sujada sannan wannan zai nuna maka cewa an gane waɗanda ba su da imani alƙur'ani bai ƙara musu komi sai ƙetar iyaka kuma zai zamanto shaida a kansu to tun da shi alƙur'anin zai ƙara musu wani zai tambaya ce to dan mi an ka saukar da shi tun da dai ja Allah ya san in an saukar zai ƙara musu ta'addanci da ƙetare iyaka to dan mi ba za a saukar da shi a'a an saukar da shi don a yanke hujja an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirun faqad ja'akum bashirun wa nadhir na biyu saboda a ƙara ma annabin daraja saboda ya zo ya yi da'awa al'umma gaba ɗaya a gane ahalul kitabi suna daga cikin al'ummarsa ina fatan kun fahimta dan haka dai mai imani aya tana ƙara mai imani wanda bai da imani ayoyi suna ƙara mai ƙetar iyaka wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون كما هكذا بني إن دي أكوي إيماني إيمانا زي قالوا إن باب إيمان زا أقاري كيسر إياكا كما هكذا الله سبحانه وتعالى كتوى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله شمول سبيل الله سبحانه وتعالى كتوى فلا تأس على القوم الكافرين كتكي بك انتكي أكم متاني وأن سكي كافر ري دهك على القوم الكافرين دنسب ودكافر سوى الله سكي مسبك انتكي sun ƙi imani da ayoyin Allah to bakin cikin mi za ka je su annabi Musa shi ma ya ce Allah ce mai fala ta'sa al qawmil fasiqin kakkai bakin ciki akan mutane fasikai ana nufin kafirai haka annabi Shu'aib ya faɗa fa kaifa asa ala qaumin kafirin ya za a yi bakin cikin mutane kafirai ko ɗanka na ko babanka na ko shugabanka na ko matarka ce ko ma wane ne naka kai yi masa wa'azi kai yi iya bayaninka ya ƙi to me ya saura shikenan sai ka zura ido in alaika illal bala annabi nuhu ya matarsa da ɗansa yayi musu wa'azi yayi musu bayani yayi duk abin da aka yi shekara 150 yana wa'azi amma matar ta ki imani dan ya ki imani Allah ya ce mai a'a kakka damu da waɗannan zantan ma ka damu da ɗanka misali tun da ya zo a cikin suratul hud bayani daban-daban lokaci bai ba mu dama Allah ya ce a'a bari wannan magana dan haka tsakanin musulunci da ka- wato tsakanin musulmi da kafiri babu wata alaka ta soyayya sai da hawa in yayi imani ka sai tare da shi ko ba haka ba wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu fala tahsa 'ala alqawmi alkafirin kakkai bakin ciki akan mutanen da suke kafirai asalin sa wato fala ta asali sai an ka shafe alif saboda lamun nahayi in ji malaman nahawu tallace nan ladina amanu
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ya ce innal ladina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sawa'an waɗanda suka yi imani imani a bayyane waɗansu malamai suna ganin har waɗanda suka ce sun yi imani amma a ɓoye ba su yi imanin ba wallazina hadu da waɗanda suke yahudawa su ne mutanen annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba wasabi'una da sabi'awa malamai sun yi sabani maganganu daban-daban akan sabi'awa waɗansu sun kace wato jama'a ce firqatun minan nasara jama'a ce daga cikin nasaru waɗansu sun kace firqatun minal yahud jama'a ce daga cikin yahudawa waɗansu kuma malamai suka ce firqatun min al-majus jama'a ce daga cikin majusawa waɗansu malamai suka ce ummatun mustaqilla la dina laha an gane wato ummatun mustaqilla al'umma ce ta daban laha dinun khas tana da addinin take bantacce waɗansu malamai suka ce a'a mutanen da ba su da kowane addini ma guzawa su ne as-sabiuna dan haka dai maganganu ne daban-daban na malamai man amana wan nasara da nasaru ko kristoci ko ba haka ba su ne waɗanda suke akan addinin Yesu almasihu kamar da suke faɗa to man amana billahi wal yawmil akhir to kaga man amana wanda duk yayi imani can an ce innal ladina amanu eh mutun yayi imani ai ba a cewa sace imani ko ba haka nan bane to man amana in mai imani ne wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ya doge akan imanin da yake akan shi in an ka ce man amana munafiki ne to man amana wanda yayi imani da zuciya bayan da yayi imani da baki wallazina hadu su can sun yi imani da at-taura yanzu kuma sun zo sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabiuna in ma ba su da addini in ma suna da wani addini in ma menene asalin saba'a da larabci shine taraka dinahu ya bar addinin sa an gane ko in ma suna da addini in ma majusawa ne in ma wane ne man amara da in sun yi imani sun shiga cikin addinin musulunci wan nasara da kristoci in sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe wa amila salihan kuma ya aikata aiki na gari to fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu ko a gare su ko a gunsu ko a wurin su wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba wannan ya nuna addinin musulunci addini ne kowa kaga da bayahude da kirista da wa da wa an ce duk wanda yayi faɗi kalmar shahada yayi imani ya zan dan uwan musulmi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din shikenan amma kiristanci akwai sharuɗa na asara cikin yahudanci akwai sharuɗa na asara ga sunan dai ba ka shiga yahudanci sai in kana ba yahudi ina fatan kun fahimce ni to kun ga dai wanda yake nuna addinin musulunci addini ne na duniya gaba ɗaya ba addini na wasu mutane ba kalima ta wasabi'una kalima ce mai matsala wajen i'rabi mun kawo i'rabin ta kalima cikin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti ya kawo i'rabi da dama tunda an ce innal ladina amanu wal ladina hadu ya kamata a ce wasabi'ina sai an ka ce wasabi'una babu matsala wadansu malamai suka ce ai من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك su ma sabi'awa kamar waɗannan ne ina fata an fahimce ni tunda ya kamata a yi mata jarra ba a yi mata jarra ba da ya'un da nunun tunda ya kasance jam'u muzakkaru salim an fahimci wannan da kyau ko to sannan al-khawfu menene al-khawfu shine tsoro ko ba haka nan bane al-huznu shine bakin ciki to in an ka ce kai bakin ciki malamai sun ka ce al-huznu alghammu ala ma fata min mahbubin shine kai bakin ciki akan abin da ya kubce ma wanda kake so aw ma hasala min makruhin ko abin da ya faru can baya wanda ya faru gare ka wanda kake kyama amma wal khawfu abin da ake ce ma tsoro alhammu ma yustaqbalu abin da zai zo ko tawaqqu'u amrin mur'ibin aw murawwi'in ko ba haka nan bane ka zaman to kana tsoron abu wanda zai zo gaba amma mai bada tsoro mai firgitarwa ina fata an fahimta to shine bambancin khawfun wala hum yahzununa kawai yasa tsammanin da al-khawfu da al-huzn duka ɗaya ne an gane ko al-huzn bakin cikin abin da ya wuce al-khawfu tsoron abin da zai zo an gane da kyau to sai dai malamai suka ce wani lokaci ana ɗaukowa al-huznu a kawo amma ana nuhin al-khawfu a cikin larabci an gane ko don a cikin suratul tauba Allah ya bamu labari lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da ababakarin Allah ce illa tan suruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كان يتي مي لا تحزن بينا إن كك يبقى تشي بكك جزء أورو كسات أمان كافرين رسو كشمي ina fata an fahimce ni wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam fala khawfun alaihim babu tsoro a kansu saboda duk wanda ya shiga aljanna babu zantan a fitar da shi daga cikin aljanna la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukrajina a cikin aljanna ba a mutuwa wa hum fiha khaliduna a cikin aljanna ba a talauci duk abin da kake bukata akwai shi lahum ma yasha'una fiha wala zai wala zaina mazidu ko wa fiha ma tashtahihi al-anfusu وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون sannan kuma wala hum yahzanuna ba za su yin bakin ciki ba dan duk abin da akwai na bakin ciki a nan duniya Allah ya cire shi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum al-jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna ka ji abin da yasa a cikin aljanna ba a jin bakin ciki sannan kuma ba a wato ba a jin tsoro duk abin da an na tsoro Allah ya kawar da shi duk asuba da bakin ciki Allah ya kawar da su sabanin duniya duniya dole sai ka ji tsoro ko ba haka ba wanda zai ce bai jin tsoro ƙarya ne sai dai abin tsoro bai samu ba yanzu ana zamne cikin wuri ana tare da manya sai an ka ji bamba ya tashi to da kai da su tare da kuka in gobara ta tashi sai ya ketara katanga ya barka daga baya za a zo tsintar takalmi daga wannan mallakin yaji zahi wallahi bai tsaya billahi allazi la ilaha illa huwa ba haka nan bane fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna kace baka bakin ciki duniya ƙarya ka kai in baban kai mutu in baka bakin ciki ba matar ka in ta mutu kai bakin ciki in baba in mamman ka ta mutu baka bakin ciki ba in dan kai mutu kai bakin ciki in baban kai mutu baka bakin ciki ba shugaban partin ku in ya mutu kai bakin ciki in baban ka in ya mutu baka bakin ciki ba to dan kwallon da kake so a rayuwarka in ya mutu za ka yi bakin ciki dole na wallahi ku ce kai bakin ciki duniya babu wanda ita ce bai bakin ciki duniya duk yadda turawa suke guma ma musulmi da bakin ciki su ma suna shiga cikin bakin ciki in sun kace mana mutum miliyar nawa kana jin da an kashe musu mutum guda sai su yi ta hawaye ku kun kashe dubbai kun ɓata kasashen mutane su musu ji bakin ciki ba ku da za a kashe ma mutum guda za ku ku ji bakin ciki ƙaryar banza da yoshi ina ganin ya kamata mu dakanta an nuna mini lokaci ya matso abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh